أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركة من الصدواء وأن يمشي نأتبر در اللهدي yau muna dare ne na ainihin ashirin da shida ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha tara ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun sadu a wannan masallaci namu mai albarka masallacin darul Qur'an da ke na ganyen hoda a garin Saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Nabiyyur Rahma siratun wa durusun wa ibar wallafar malamin fadilatun allama Profesa Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemu Kano hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wannan yana daga cikin ainihin wato darasi na biyar a shigar yin karatu wannan littafi idan jama'a basu manta ba muna nan muna bayani ne dangane da yaƙi da abrahata ya zo yi a garin makka ko kuma rubuje ɗakin ka'aba wanda ya zo da wannan mummunan ƙudiri nashi allah maɗaukakin sarki ya mai da wannan sharri nasu a kansu a wannan shekara da wannan abin ya faru aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin watan Rabi'ul Awwal. Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu. Inda muka fara bayanin cewa mafi yawa daga cikin malaman tarihi sun yi sabani kan cewa shin a ranar sha biyu ga wata ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na watan ainihin wato rabi'un awwal ko ku a'a a wasu kwanakin ne daban mun yi magana game da wannan inda muke maganin cewa wasu malaman sun ci an haife shi ranar takwas ne ga wannan wata wasu da yawa daga cikin manya-manyan malamai sun tabbatar da wannan sannan wasu daga cikin malamai suka ce a'a an dai haife shi ne a dararen daga goma zuwa ashirin amma babu tabbacin cewa ranar sha biyu ne ga watan rabi'un awwal aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kana magana kenan ta ilimi an gane wannan yawwa magana kenan ta ilimi da malamai suka tattauna amma in wani zai faɗi ra'ayinsa ne kai ko zai yi zagi ko zai faɗi abin da ya ga dama ci waɗannan mutane masu mukadima sun fara canza addini ya tarihi wani abu ne wanda yake malamai sun yi magana a kansa sun kuma tantance shi Allah maɗaukacin sarki da tadda mu za mu tashi da malin ke cewa durusun wa'iba darussa da kuma izina wanda za mu ɗauka a wannan kissa ta abarahata al'ula ta farko bayanu sharafin ka'aba a cikin wannan abin da ya faru akwai nuna darajar ɗakin Ka'aba. Daraja shi ne martaba, ko? Martaba dai shi ne matsayi, inda martaban da duk abin da za a faɗa sunan larabci ne ko? Yawwa. Don haka ɗakin Ka'aba yana da wannan matsayi na musamman. وكيف كان العرب يعظمونها ويقدسونها da yadda larabawa suka kasance suna girmama ta kuma suna tsarkake ta likauniha min baqaya dini ibrahim alayhi salam saboda kasantuwarta ɗaya daga cikin abin da ya rage na addinin annabi ibrahim amincin Allah su tabbata a gare shi الثانية متاشية تبيو دقتين إذن لذا مكويا أول شدرتي حسد النصارى وحقدهم على مكة حسد كاشي دا نصارى كريستوشي وحقدهم على مكة دا إرن موغن قلي دا سكي دا شي قمال مكة suna jin haushi su ga ana bautan Allah a wannan wuri suna jin ba daɗi su ga ana ainihin wato aikata ayyuka na alkhairi a waɗannan wurare don haka suna yi wa garin makka mugun kulli wa alal arabi da kuma larabawa alladhina yu'azzimuna hadha albayt waɗanda suke girmama wannan ɗaki na Allah malaukacin sarki jima mun gane wannan ko ثالثا درسي نأكو أن الدفاع عن المقدسات والتضحية في سبيلها أمر غريزي في فطرة الإنسان lallai bayar da kariya game da wasu wurare masu tsarki an gane da kuma yin ƙoƙari bayar da dukiya kashe dukiya mai yawa a hanyarta wajen ƙoƙarin baiwa wannan wuri kariya da tsaro wani abu ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya dasa shi a cikin halittar ɗan adam an gane ma'ana by default Allah ya sanya wa ɗan adam son kare dukkanin wani abu mai daraja dukkanin wani abu wanda yake mai kyau wanda ake amfana da shi musamman na bauta ka duba ko masu addinan ƙarya ka duba yanzu yahudawa a nan masallacin Qudus ko masjidil aqsa a wurin da sai bauta da zaka suna girmama wannan wurin wajen wata katanga da za ga fa zuwa ake kawai a tsaya a wurin ana haka haka da kai ana girgiza kai ke sa malamai ke cewa ma an ramoni ba kyau suna yin haka suna yin karatu saboda ne koyi da yahudawa ne in za ka ta karkare sai dai ka rika yin haka an gani ka rika yin rangaji ta gefe ba ka rika yi haka haka da kanka ba saboda haka yahudawa suke yi idan suna kan da talmud an gani wannan littafin nasu suke riya cewa daga Allah yake الله تعالى يقرب الإيمان الرابعة درس نهر أن الخوانة مخذولون للي متعن النسي ما يودرا مها إنت وعندك يودر متعني مخذولون تابقوني بمعنى الخذلان شيني mutum ya zo gabar da zai rasa mataimaki ka rasa wanda zai taimake ka shi ne ka zama khulul la taj'al ma'a Allah ilahan akhar fa taq'ud mazmuman makhlula Allah ce kada ka hada Allah da wani auren bauta sai ka wayi gari ka zauna ka zama abin zargi kuma wanda ba shi da mataimaki an gani shine makhlul don haka duk mutumin da yake mai yaudari mahaƙinci a cikin mutane to lallai zai rasa mataimaka kaga abrahata ya zo da wannan ƙarfin nasa cewa a je a kawo masa wannan giwon mahmud da sauran giwaye a zo a shiga garin a ragargaza ɗakin ka'aba gaba ɗaya tunda sun yi ha'inci sun nufaci ɗakin da mugun nufi sai Allah ya maɗaukakin sarki ya basu ba mataimaki ba wanda ya isa ya zo ya ce bari hana tsuntsayen nan ko bari ya kare musu duwatsun wutar da waɗannan tsuntsaye ke jefarwa babu wannan jama'a mun gane wannan fa ha'ula'i alladhina ta'awanu ma'a abrahata kaga waɗannan da suka ce za su taimaka wa abrahata su nuna mar hanya na inda zai je ɗakin ka'aba domin ya rushe ta wa amilu uyunan lahu suka zame masa masu ainihin wato bincike suka zame masa su ne nan kamar za a ce musu navigators masana hanya masana hanyoyin da za a bi wajen zuwa inda za a aikata wannan barna qad asbahu mal'unina fi dunya wal akhirah ka duba sun wayi gari sun zama tsinannu a duniya da lahira wa asbaha abu rigal رمزا للعام لل... للعمالة والخيانة شيكو أن متمي سونا أبو رغال أكواي غري يا زمتو أن هو أبو كتنشي وجن ون ممونا أيكي دي لون هائنشي أن هو تدي قلا وظل يرجم قبره saboda wannan ne ma ake ta jefe kabarinsa an gane tunda an samu labarin abin da ya yi kuma shi daga cikin larabawa yake amma ya zo yake zai nuna musu hanya saboda shi tsira da rayuwarsa ya gumace koma me aje a yi don haka har yanzu har a wancan lokaci ana jefan kabarinsa min qibali kulli man marra bihi ta inda duk wanda ya zo wucewa kusa da wannan kabari yana jifansa الخامسة درسين بير حقيقة المعركة بين الله وأعدائه حقيقة يد أكي بدانا بياكي فكان ألا دمك ينسى فمهما كانت قوة العدو وحشوده جو يدك أرف مكي يكي دائر تتلي دشري دايو فإنها لن تستطيع أن تقوم لحظة واحدة أمام قوة الله وجبروته wannan ƙarfin da muke ya taro na sojoji da tankocin yaƙi da dukkanin wani tanadi da ya yi mummuna ba zai iya tsayawa a gaban Allah ko na minti ɗaya ba in dai aka ce ga Allah ya tunkaro ƙarfinsa za a haɗu da ƙarfin wannan mutumin kowaye shi a duniya to ba zai iya tsayuwa na minti ɗaya ba Allah zai yi raga-raga da wannan tanadin nasa jama'a mun gane wannan ko amma quwwatin lahi wa jabarutihi ba komai bane zai tarwatse zai lalace a gaban karfin Allah da kuma ainihin wato kamun Allah subhanahu wataala da irin karfi da tsanani na kamunsa jama'a mun gane wannan idan duk wani aiki da kaji an ce Allah ya kulla yaki da bai sa ka kiyaye shi kamar cin riba ko me Allah ya ce fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tawlimuna wa la tuzlamun ce in ba ku yi cin riba ba to ku kulla yaƙi tsakaninku da wa da Allah da manzonsa amma idan kun tuba falakum ru'usu amwalikum kuna da ragowar dukiyoyinku abin da ya rage la tazlimuna wa la tazlamuna ba cuta babu cutarwa ku ba za a cuce ku ba sannan kuma ba za ku cuci kowa ba jama'a mun gane amma ai malam yaki da Allah babu wanda zai iya shi sai dai kawai idan Allah ta'ala bai tashi ruguza al'umma ba bai tashi ainihin wato halakar da su ba nan za su dinga dabdala suna ainihin wato ɗimuwa iri-iri suna ganin cewa su wasu isassu ne kuma sun kai wannan matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu dace malam ya ci gaba da cewa الثالثة مسألة الشدة قصة الفيل دليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم labarin waɗannan giwaye da mahayansu da waɗannan mayaƙa yana daga cikin alamomi daga cikin alamomi da tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan gashi ma Allah sai da ya ba da labari a cikin Qur'ani cewa kun ji ga abin da ya faru alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جماعة من قالوا أنه saboda ka wannan yana daga cikin alamomi daga cikin alamomin cewa lallai annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula sabi'a darasi na bakwai hifdhullahi ta'ala li baitihi wannan kisa ta nuna mana yadda Allah ke kiyaye gidansa kun gani to ba gidan Allah ba kawai duk abin da kaji an ce wannan na Allah ne hatta bawan Allah mutumin kirki wanda Allah yake son sa yake kishin sa ka kiyaye shi kun yadda ta na ku yadda ba dai qur'ani yayi bayani akan haka an gane wannan qur'ani yayi bayani ko mun gaskata alqur'ani mai girma me Allah ya faɗi game da taguwar Allah فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها منظم الله نوان نلوك تشين النبي صالح يشي دسو ناقة الله أي ائذروا ناقة الله كتالي تابور الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم كان كشافتي دون أبدا تنتبه شين معنا ناقة الله أي ائذروا ناقة الله ku kyale taguwar Allah wa suqiyaha ay ihfazu suqiyaha ku kiyaye ranar shadda ko hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adhabu yawmin 'adhim fa'aqaruha fa asbahu nadimin ko tan kuma Allah ya ce fa'aqaruha فكذبوه فعقروها من الله يي فدمدم اي ولا اكد يجون لا كافن بواسبني ولا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وهكذا hatta bawan Allah wanda Allah yake kokarin kiyaye dokokin Allah yana karanta alqur'ani yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah yana kishin wannan bawa taba shi taba wane ne taba Allah ne shi yasa kake ganin duk waɗanda ke taba annabawa da manzanni ba share lafiya ba ko kuwa ai kwarai da gaske Allah sai da yayi wani game da annabi Musa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa ka gani don haka haka al'amarin ya jama'a kuma duk waɗanda suka cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah madaukakin sarki ya musu tinkiya akan wannan abin da suka yi irin su menene wani sunan shi Abu Jahl ko irin su Umayyah ibn Khalaf manya-manyan arna irin su Utba ibn Rabi'a, irin su Shaiba ibn Rabi'a, irin su Uqba ibn Abi Mu'ayyid da sauran manyan arna kaga Allah bai kiyaye su shin lafiya ba. Sai da Allah ya wulakanta su, ya tozarta su saboda sun taba wane? Sun taba dan gatan Allah, masoyin Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To gabar haka ne, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كذا عباد الرحمن كتي عباد الرحمن نفت عن قال وانا كذا كسو تدس شيس أنك كرنت مانيني حائية ابن أبي داود أكرشينا كمك بياني ينا ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يغدي ويفضح ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح في مكة ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلاحوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحهم kada ka zanya kada ka zama cikin mutanen da suke da son zuciya suke warge da addinin su ka dinga sukan malaman hadisi an gane kana aibata su kana cin zarafin su kada kai haka wala ta'taqid ra'ay al-khawari a wani ne duka ne waɗannan abin da ya faɗi don haka bayan Allah ba a san wannan cutarwa game da su duk abin da ka sai na Allah ne ka bawa Allah kayansa in kuma kaga Allah ya kyale ka a duniya wai sharrin da zai biyo maka a bayan wannan to ya fi abin da kake tsammani Allah ka tsare mana imani ya jama'a kun ji hifzullahi ta'ala li baitihi wannan ya nuna mana yadda Allah yake kiyaye gidansa ɗakinsa fallazi hama baitahu fi tilka alhaditha huwa man yahfazuhu al-yawma wanda ya kiyaye ɗakinsa a wancan kwanakin bai bari an rusa ba ko to shine dai wannan wanda ke ba wannan ɗakin kariya a yau da muke rayu فلن يستطيع أحد بمكره وكيده أن ينال من أمن هذا البيت باب wani mutum da zai iya duk irin makircinsa da irin kutungwila da yake shiryawa a wayi gari ya iya kai hari zuwa ga wannan ɗaki wa ahlihi da mazuwansa waɗanda suka zo wannan wuri domin su bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala illa ahlakahu Allah face sai Allah ya halakar da shi sai Allah ya kashe shi wa ja'alahu ahadisa sai Allah ya mai da shi abin hira abin tattaunawa a wajen hira me zai zama kenan zai zama khabaran ba'da asar zai zama tarihi shafa labari bayan da an taɓa yin shi a wani zamani wanda ya riga shi Allah ka datar da mu da lahirin duniya da lahira. Ba, ɗaya daga cikin bayanai da malam zai mana dangane da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da shayar da shi da aka yi a banu sa'ad. To yanzu an gama na farko, mun zo na biyu, rada'uhu fi bani sa'adin shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yi a cikin kabilar banu sa'ad. كانت من عادة العرب في الحواضر أن يتلمسوا لأولادهم المراضع في البوادي ابتعادا بهم عن أمراض الحاضرة ينا لقسين تبي يقول لها رباوة ندوري sun kasance a wancan zamanin inda su suna cikin birni ummul qura wa man haulaha to sai suke da wata al'ada wata ta'ada shine sai a ɗauki yaro a ci gaba da shayar da shi shayarwa fa yana ɗan watanni za a ɗauke shi a raba shi da mahaifiyar shi kamar bayan shekara guda a ji a ƙasa shayar da shi a can yanzu za ka ɗauki yaro ƙarami kamar wannan yaron ka kai shi riga rigan fulani ya je ya sami kamar wata ɗaya ko wata uku in yi rami zai faru na'am sai ji fullanci abin ya zama jirin jikinsa ba zai dinga ma jin shayi ko tsoron yi ba irin yadda muke koyan gaisuwa muna ɗar-ɗar bai kan mai kuskure ko to to ka'ida ke da laraba suna yin wannan sannan suna kai yara ne yace saboda a nisanta yara daga yawan cututtuka da ake fama da shi a birane wallahi ma dan kaje kauye wata cutar sai ka sai ka ji labarin ta abin ni amma wani hanyar rayuwar shi a kauye ya gama bai taɓa sanin wannan cutar ba yawan cutar basir cutar kaza cutar shawara chronic da wasu duk makaya ba su wannan ba an gane wannan suna cin ƴaƴan itatuwa suna cin abubuwa masu gida jiki suna cin abubuwa waɗanda suke masu kyan gaske yadda za ka da Allah ta'ala yana tattara musu wannan lafiyar tasu don haka suna kai yara saboda wannan cututtuka da ake yi a cikin birane ya zama galibi yaran sun ainihin wato tsira daga wannan cututtuka wani tuƙauwa a jisabu sannan saboda kuma jikunansu ya yi mai ya yi ƙwari ai ka san malam karfin makauye da dan binni ba ɗaya bane ko ɗaya ne ina alaji yanzu aikin da aikin da bakauye yake iya maka a gona na noma ko feshi ko wani aiki kai kana iya ba ka iya shi ƙwarin ku ba ɗaya bane eh kai jin ka ya riga ya nuna da magi da suga da shan zaƙi da matsi da maiko ko ana cin kwalam da makulashi a ci shawarma a je ke city restaurant a siyo ice cream a shawa jiki sanyi da abubuwa iri-iri wanda asalin cututtuka ne za su tara maka a jikinka amma birane haka ake duk wani samosa duk wani shawarma duk wani menene wani feleke a ina ke samun shi a birni to da haka cututtuka suka fi yawa a birni an gane wannan to ana kai yara saboda su sami wannan su sami ƙwari da cikakken lafiya a jikinsu sannan abu na gaba wa yutqilu lisana al-arabiyya al-fasiha don su koyi tatacciyar larabci ingantaccen yaren larabci ya zama ya nuna a bakinsu da fasaha na iya rinci an gane a wancan lokacin haka suke yi fi ufulatihim za su yi wannan a lokacin da suke mai a lokacin da suke jarirai fastarda lahu jadduhu abdul muttalib imra'atan min bani sa'ad ibn bakr tud'a halimata bint abi ru'aib as-sa'diyya shi ko abdul muttalib sai ne ma a dauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kai shi wajen wata mata a ƙabilar banu sa'ad shi zai ce as-sa'adiyya a wata ƙabila ƙabilar banu sa'adin ibn bakr ana ce mata halimatu binti abi gu'aibin as-sa'adiyya an gane yawwa mutumiyar banu sa'ad ce saboda haka aka danka mata shayarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa zawjuha al-Harith ibn Abd al-Uzza wujukna bi Abi Kabsha mijinta sunan shi al-Harith ibn Abd al-Uzza ane masa al-kunya da Abu Kabsha Abu Kabsha ke sa ma wasu suna son su yawa manzo Allah wulaƙanci da su ce aina ibn abi kabsha ina ɗan gidan abu kabsha ba za a kira shi sunan muhammad din ba ai abdullahi ba an gane ai eh sunan shi kenan abu kabsha ورأت حليبة السعية وقومها أمرا عظيما من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ta hajjimatu sa'adiyya da mutanenta sun ga wani irin babban al'amari mai girman gaske daga cikin albarka wacce Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hasalat lahu halihatu shaqq as-sadri wa huwa indaha kuma a wurin tare wannan halihar ta faru wannan ainihin wato hadisa shine abin da ya faru na tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali yana karamin yaro malam an gani shekarun da basu kai biyar ba to a wannan kabilar ta banu sa'ad wannan abin ya faru da shi na'am shi da ko Ayi, so yanzu mun ji, amma imamu darimi rahimahullah a cikin sunan ɗinsa ya kawo wani hadisi mai tsawo da labarin yadda aka yi har aka sami baiwa an yi wato halimatu sa'adiyya wannan rai. Suna fitowa ne da fara da nono suna sayarwa a binni da yamma in ta su koma ƙauye ko kuma idan mace tana neman shayarwa an san inda suke zuwa suke zaune mata ne kai masu shayarwa a wannan wuri to haka in kana so a shayar maka da ɗa sai ka zo ka ku yi jinga da wannan matar ka ji nawa za ka biya ta ita kuma ta shayar maka da ɗanka ranan har an zo an gama jira yamma ta yi lilis za a koma gida ba ta samu kwastoma ba kwatsam shi ga Abdul Muttalib da wa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kawo shi ainihin wato wajenta an gani sai ta karɓe shi tana murna ta tafi gida da shi to ai ko daga isa gida ma ta ga abubuwa da yawa kamar yadda waɗannan riwayoyi suka nuna wanda ba za mu ambace su a nan ba saboda yanayin lokaci to yanzu mun ji gashi yana yaro gashi an kai shi ƙauyen ko yanzu ya kai ɗan shekara biyar ai ɗan shekara biyar yana zuwa kiwo ko baya zuwa suna zuwa kiwo ɗan bayan gari haka dai ba wai kiwo mai nisa ba ɗan bayan gari za a ji a ɗan kewaya ɗan zagaya a dawo mun gane wannan jama'a yawwa رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم kiwon dabbobi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kumshi kiwon tumaki da awaki wal hadithatu shaqq sadr da kuma yadda aka yi har aka zo aka tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a ra'ayuhu lil ghanam za mu ɗauki na farko shine kiwon tumaki da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-ghanam fi badiyati bani sa'd annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kiwon tumaki a ƙauye na bani sa'd garin su kenan ko wa fi ahli makkata sannan yayi a garin makka ma bayan ya gama zaman shi a banu sa'ad ya je ya koyi ciwon yana yi da ya dawo garin makka kuma ya dora ya ci gaba dai ana bin shi an gane wannan jama'a ana bin shi wasu qaratit wa wasu insulallah na ladar aikin sa da yayi mun gane wannan bi qararita da wasu insulallah shine qararit ko menene mufrad ɗinsa qintar wani a ce tarin dukiya ko wasu insulalla wanda ake iya biyan ainihin wato ma'aikaci da shi an gane wannan بقراريق يتقاضاها منهم مقابل عمله da ainihin wato wannan insulalla da ake bashi daga gare su a matsayin an biya shi kuɗin mai kuɗin aikinsa an gane wannan in dama aidin lebura yana so zarin ya kammala aiki a biya shi ne ne haƙƙinsa روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام البخاري يفتح حديث إن قدتشي ainihin wato Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanama babu wani manzo daga cikin annabawa da Allah ya taba aikowa face sai da ya taba yin ciwon awaki ko ciwon tumaki an gane ciwon shanu yana da sauki akan ciwon tumaki kasan tumakin da malam sun fa abin ban mamaki abu ɗan ƙanƙani sai ya tarwatsa ma kansu ta nemi suka rasa domin mun gane wannan yau babu wani annabi illa wa qadra al ghanama ba ce sai da taɓa yin ciwon tumaki qalu suka ce wa anta ya rasulullah manzon Allah hadda kai kai ma kayi qala manzon Allah ya ce na'am إيه ناتبعي كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ناقصن شيء إنا يوتانا غير مكة أني هو ونن أيتي هو سنة بيانا لغرغلن أبن الجيش ko gwargwadon aikin da ya musu an gane wannan yawwa Allah ma ɗaukacin sarki ya dace da mu a nan jama'a ya nuna maka wani abu guda ɗaya mai muhimmanci an gane wannan duk abin da mutum zai yi ya tabbatar yana da wani kwaliti wanda zai taimaka mishi wajen yadda wannan sako daga cikin kwalitin da Allah ya ba annaba da manzanni shine sun yi kiwon tumaki ne ba don komai ba su koyi haƙuri da juriya irin na dabba wannan ya fantsare can wancan ana taro shi nan ya je ya go ganyen ganyen gonan wani ko ya je taba danni na jikin lambun wani ko ba a yi duk ana yi kuma ba shi da hankali ba da zaka ce kai kul ka ƙara zuwa ba zai yiwu ba mun gane wannan eh kuma kun ladina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الله يكاشف daga cikin hikimomin jama'a shi ne idan mutum ya zanto ya iya wata wani aiki na sana'a to wannan aikin zai taimaka mishi wajen dogaro da kansa ba tare da ya dogara da wani ba dogaro da wani wulaƙanci tozarci ne a rayuwar nan ka ce ka dogara da wani kawai shi ne cinka shi ne shanka irin wani ne in yi mutu ga ana da'awar jahiliya wayo Allah na kajiman Allah na shi ne shi kadai dole ya ci wuya Allah ina kowa ne ko yasa sana'a komai kankantanta ba mi baran ce kaskancinta ba komai kankantarta kada ya sa ka ce ba za ka sana'a ba kuskure ne babba Allah ta'ala ya samu dace abu na gaba jama'a shi ne ya kamata mu gane cewa a duk lokacin da muke gaban magabata ana yin wani abu wanda baka gane ba to sai ka tambaya a kai a ka tambaya manzon Allah kai ma ka yi ka ce kwarai na kasance ina yin kiwo a garin makka kuma ana bani yan sulalla na ladan aiki na wanda na yi na cutar da na ainihin wato ciyar da waɗannan dabbobi da ko shayar da su Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi. Ina ga za mu tsaya nan insha Allah ta'ala muka zo mu tashi wa min abrazi al-hikami wal ibari fi hada. Gobe in Allah ya kai mu insha Allah ta'ala akwai muhadara na mata wacce za ta gudana a wannan masallaci. Wannan wacce malama amina aliyu lere za ta gabatar da ainihin wato wannan karatu don haka muna ƙara jan hankalin mazaje lallai a ƙyale su su zo su ji karatu su ji wa'azi don su ƙaru su sun samu abin da su tarbiyyar kansu na kulawa da miji da ko tarbiyyar yaya a gida Allah maɗaukacin suke mai jikin yin albarka Allah ta'ala ya samu lashi. karfe tara da rabi za mu fara insha Allah Allah ya mana agaji ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته